الرفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم باب ملاطفة اليتيم babi da yake magana dangane da tausasawa maraya walbanati da kuma ‘ya'ya mata wasa'iri za'afati da kuma sauran gajiyayyu masu rauni wal ne da talakawa wal munkasirina da waɗanda suka samu karayar zuciya an gane ku saboda wani abu da ya same su a rayuwa babun da yake magana kan tausasa musu nau'ikan mutane nawa kenan al-yatim maraya albanat ya'ya mata sa'ir da'afa sauran raunanan mutane ko gajiyayyu almasakin talakawa almunkasirin waɗanda suka karaya a zuci saboda wata matsala da ta shafe su wal ihsani ilaihim tare da yin ihsani gare su mulafafa tausasawa wajen mu'amala wajen zance ko da wurin zama suka zo kaɗan matsa ka ba su wuri suka zauna to shine mulatafa din tausasa mu'amala wajen magana da su amma al-ihsani ilaihim wato yi musu ihsani kenan yi musu wani kyauta ko karamci wa shafaqati alaihim da jin tausayin su wa tawadu'i ma'ahum da kaskantar da kai wajen mu'amala tare da su kai mai matsayi ne amma ba kan nan kana da matsayi kana ɗaukar duk ɗaya ne talaka ya zo daga nesa kamar ya kwabe takalmi kana cewa bar takalminka kamar ya durkusa sai ka kamo hannunsa ka tashe shi ko ka bashi hannu ko gaisa shine at-tawadu imahum wa khafdil janahi lahum da kuma kaskantar da kai gare su domin aljanah fuffuke idan an ce khafdul janahi sassauta fuffuke ma'ahum lahum gare su dan adam baya da fuffuke abinda ake nufi da khafdul janahi shine tawazu'u din dai duk shi ake nufi mun babu asafal bayan babin da zamu karanta abin da yake sake da yau قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الله يتي واخفض جناحك ده من ذن الله أيكي daga gare shi ne umarnin ki gangarawa zuwa kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun musulmi waqfid janahaka ka sassauta fuffuken kalil mu'minina ga mummunai abin nufi ka zama mai tawaru'u tare da yan uwanka mummunai ka zama mai kaskantar da kai gare su ba ka nuna musu cewa kai wani ne ko da ko kai wani sun ne wa qala ta'ala ubangiji kuma yace wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wasbir nafsaka ka haƙurƙurtar da kanka ma'al ladzina yad'una rabbahum tare da waɗannan da suke kiran ubangijinsu wannan aya ta gabata a babin da ya wuce ko makon da ya wuce bil ghadati wal atiyi wato suke kiran ubangijinsu safe da yammaci yuriduna wajha suna neman yaddarsa wala ta'du aynaka anhum kada idanunka su ketare su turidu zinatul hayatid dunya kana neman kawa ta rayuwar duniya ma'ana kada ka ketare su dan karancin matsayinsu ko dan su ba kowan kowa ba ne kana neman su wane ne su wani don kulla alaka da su don ka karfafa da su masu matsayi din wa qala ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar ubangiji yace fa ammal yatima amma shi maraya fala taqhar wato kada ka rinjaye shi akan dukiyarsa kar kai kokarin raba shi da haƙƙinsa ko cinye masa dukiyarsa wa amma sa'ila amma shi mai tambaya fala tanhar kar kai masa tsawa kada ka kyare shi as-sa'il anan yana daukar ma'ana biyu as-sa'il na farko wato al-mustarshid mai neman shari'a wanda ya zo fatawa dan ka sanar da shi halatti ko haramci cikin addini dan ka sanar da shi yanayin yadda zai aiwatar da wata ibada cikin addini mai irin wannan tambayar kada ka yi masa tsawa shine wa amma sa'ira fala tanhar kada ka kosa kada ka gaji ma'ana ta biyu ta asa'il wanda yake ya roƙi wani abu don bukata wanda ya nemi taimako a wurinka wanda ya nemi agajinka ko ka sa baki ka yi alfarma dangane da abin da yake nema ko ka taimaka masa da wani bangare na kuɗi don kashe wata wuta ta gabansa ko wani abin da ya kama da haka mai irin wannan tambayar kada ka yi masa tsawa to wannan aya da ire-irenta ba ta nuna halaccin bara kamar yadda waɗansu malamai ke jirkitar da irin wannan ayar cewa Allah ce wa amma sa'ila fala tanhar Allah ya ce wa sa'ilina wa fil riqab Allah ce wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumin lis-sa'ili wal mahrum sai sai kaga anan ana cewa as-sa'ilin lis-sa'ili wal mahrum wa amma sa'ila fala tanhar wannan dalili ne bisa ga cewa ya halatta ayi bara ya halatta ayi maula ya halatta ayi roko to waɗannan ko ba dalilai bane ba as-sa'ilina din da as-sa'il din da wa amma sa'ila fala tanhar dukkanin su manzon Allah ya fassara su cikin hadisi ingantacce ɗaya ne daga cikin mutane guda uku banda su ba wanda ya halatta yi roko in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na farko mutumin da yake tahammala himala mun sha fassara wannan hadisi abinda ake nufi da tahammala himala kamar mutane guda biyu suna rigima kan wani bangare na dukiya dan kai sulhu a tsakaninsu sai ka ce kai ka ɗauki nauyin za ka biya wannan kuɗin don su yi sulhu ka su yi rigima wani ya ce ina bin wani naira dubu biyu ko dubu uku ko dubu hudu ko biyar shi kuma ya ce karya ne baya bi na shi wannan baya da shaidar da ta tabbatar wannan baya da shaidar da ta kore za a yi rigima a raba gari ila a yanke zumunci sai ka ce kaga kuɗin da kake basu sun dawo kaina ni zan biya ta hammala himala kenan lokacin da ka faɗi hakan baka da kokobo to ya halatta ka yi roƙo ko bara don ka samu daidai dubu biyar ɗin nan da za ka biya wannan kuɗin da ka ɗaukan wa kanka an fahimta ku daga lokacin da ka samu haramun da ya ci gaba da yi roƙo ina ba za mu fahimta mutum na biyu mutumin da yake asabat hujaihatun samawiyya wata annoba ta auka masa yana da aikinsa da yake yi ko kasuwancinsa da yake gudanarwa lannan kawai bisa kaddarawar ubangiji wata annoba ta kan masa ko aka yi gobara rumfarsa ta kasuwa ta kone ko ya tsayar da hajarsa gaba daya ya tattara kuɗin zai tafi je sake sayowa a hanya yan fashi suka tare shi sau kwace gaba daya kaga wannan annoba ce ko ya zuba kuɗin gaba daya wajen noma noman rani wajen sayan takin zamani da biyan leburori shinkafa ta yabanya daidai lokacin da ta yi abannan sai aka yi ambaliyar ruwa duk ruwa ya lalata ta kaga annoba ce wannan yana jiran kakar shinkafa ya samu kuɗi to wannan annoba ce to mutumin da ya gamu da irin wannan annoba ko wata makamanciyarta ya halatta ya yi roƙo ko bara har ya samu abin da zai toshe bukatarsa daga nan kuma haramun ne ci gaba da yin roƙo din ko bara daga nan mutum na uku mutumin da Allah ya jarrabe shi da talauci ba wata annoba ba ce ta zo ba wata hasara ba ce kawai talauci karen arziki ce har kawai ta zo masa ba tare da ya yi aune ba ba gobara aka yi masa ba yan fashi bane ba kawai Allah ya jarrabe shi lokaci guda al'amuran su suka lalace har yazo baya iya ciyar da kansa har aka samu mutane uku ko hudu masu hankali cikin yan uwa ko makwabta suka ce kai wannan fa ya shiga cikin halin kakani kani to irin wannan ya halatta ya yi roko ko bara har ya samu dan abin da zai ririta ya gudanar da rayuwarsa ba ya goba fallasa daga nan haramun ne ci gaba da yin roko din duk mutumin da ya shiga ɗaya daga cikin waɗannan halaye ya yi roko shine ake cewa wa amma sa'ila fala tanhar shine wasa'ilina wa fi riqab shine wa fi amwalihim haqqun ma'lumin lis-sa'ili wal mahrum wannan shine as-sa'il wanda shari'a ta halatta amma dukan mutumin da yake ittakhadha su'ala zati irfa roƙon mutane da tambayar su da maula ya mai da shi bara haramun ne ba shi kuma shi haramun ne shi haramun ne ka ba shi in ka san wannan ita ce sana'arsa dan ka taimaka masa yi barna bai dace ka ba shi ba an gane ko haramun ne ya karba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna haramcin karba din in ba ka shiga ɗaya daga cikin halayen can guda uku da muka ambata an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaso da dama mutane suka roƙe ni sai yanzu an dauka in ba su to dukkan wanda na dauki wani abu na bashi alhalin tare da shi akwai abin da zai wadace shi to ya tabbatar cewa garwashin wuta da ya karba dan haka sai ya karba da yawa ko ya karbi dan kadan sai suka ce me kake nufi idan yayi tambaya alhalin yana da abin da zai wadace shi sai ce inda hu ma yu'ashihi aw yughaddihi idan yana da abin da zai ci na rana ko yana da abin da zai ci na dare duk da haka sai yayi bara dan na gobe da safe to in aka ba shi ya ci haram waɗannan hadisan duk suna nan dan Allah idan an karanta da mutane waɗannan hadisan da za ka ga muna bara amma yanzu gashi mun zama mabarata mabaraci number one a duniya ina jin bahaushe ne mabaraci number one a duniya Allah tsare to da haka kar wani ya jirkitar da irin waɗannan ayoyi dan san zuciya sai sai Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhar sai ka ce jiki wani sa'il din dan sa'il din dai da manzon Allah ya halatta karban wani abu shine mu tsaye daga cikin guda uku nan an gane ku وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وبنجي أرأيت الذي يكذب بالدين bani labarin wannan da yake karyatawa biddini dangane da sakamako dangane da lahira yake karyata zuwanta ko abin da zai faru cikinta fa zalika allazi yad'u yatim irin wannan shine wanda yake rinjayar maraya ya du'ul yatim yake rinjayar maraya kan haƙƙinsa ya kwace masa filinsa ya kwace masa gidansa ya wawace masa dukiyarsa wala ya faddu ala ta'amil miskiyin ko baya ciyarwa baya horaswa ko zaburatwa bisa ga ciyar da miskini shine wala ya faddu ala ta'amil miskiyin wato kaga nan gurin an yi zargi ga mutumin da yake da ɗaya daga cikin siffofin nan guda uku ballantana kuma in ya hada su su uku su duka hukum sifa ta farko kare ta ranar tashin kiyama allazi yukazzibu bid-din kin domin addini shine al-jaza ko al-hisab sakamako kare ta ranar sakamako ita ce ranar tashin kiyama malik yawmiddin abu na biyu shine rinjayar maraya kan haƙƙinsa mutum ya raba maraya da dukiyarsa fa zalika allazi yad'u al-yatim abu na uku shine wato rashin umartar mutane da siyaswa kaga bayan ki baya ciyarwa kuma baya san mutane su ciyar shine wala yaqdu ala ta'amul miskin to kaga nan gurin cewa yana mulkushe maraya daga haƙƙinsa cewa kuma baya zabar zuwa wajen sayar da miskini cikin waɗannan ayoyi guda biyu akwai tunatar da mutane haƙƙin waɗannan masu rauni wanda dan saboda shi ne imamun nawawi ya kulla wannan babu kun gane ko wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an qala kunna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sittata nafarin فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه رواه مسلم وانا حديثي an karɓo shi daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kare da abri قال يتي كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كسن جيتا لدى النبي سيرا لأمسن الله سقال تبتا غريش دا إيالان جدانسا ستة نفر موشدة fakala almushrikun sai mushrikai suka ce lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi suka ce da ke uturud haula ila yastari'una alaina su manyan mutane ne manyan yan kasuwa masu faɗa a ji a cikin makka sai suka zo wajen annabi suka ce uturud haula ka kori waɗannan talakawa la yastari'una alaina kar su rinka tsoma mana baki in muna zance wurin majalisinka mu ji karatu mu yi tambayoyi amma ba ma so mu zo wajen muna cewa su ma suna karfin hali suna cewa bayan ba matsayin mu ɗaya da su ba ka kore su mu sai mu mai gurbin kun gane la yusari'una alaina ta yadda ba za su rinka tsoma mana baki ba ba za su yi mana katibis su zo tsoma mana baki ba wa kuntu ana wa ibn mas'ud wa rajulun min huzayl wa bilal wa bilal wa rajulani lastu usammihima sa'ad bin abi waqas ce ni kuwa ni ne da Abdullahi dan Mas'ud da wani mutum cikin Huzail mutum nawa kenan ba uku ba wa Bilal da kuma bilal an samu wani kenan wa rajulani lastu usammihima da waɗansu mutane guda biyu waɗanda yanzu ban rike sunayensu ba an gane ku ba sun zama su shida ba fa waqa fi nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ya darsu a cikin zuciyar manzon Allah ma sha Allah an yaqa irin abinda Allah ya ga damar darsu a zuciyar annabi ya dan auku cikin zuciyar annabi abinda Allah ya ga damar aukuwarsa fa haddasa nafsahu sai ya zantar da zuciyarsa shi kadai ba fitowa fili ya faɗa ba ce wato ko haka din ne in ba su hakuri su tashi waɗannan sun zo daga baya in sun zo sun karɓi musuluncin na zo in haɗa su tare da juna tun da yanzu kila rashin fahimta ce almu'allafati qulubuhum ne kila dan haka ba wai dan raina talakawan ba ba wai dan cin mutunci gare su ba to ko in ware su daban in saurari waɗannan manyan in ya so daga baya in sun fahimta sai in zo in haɗa su da juna gaba ɗaya wannan tunanin kadai annabi ya zantar da zuciyarsa bai faɗa wa kowa ba bai ɗauki mataki ba fa anzalallahu azza wajal sai Allah madaukaki sarki ya saukar da wannan aya wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha wala tatrudil ladina yad'una rabbahum kada ka kori waɗannan da suke kiran ubangijinsu bil ghadati wal ashiyi a safiya da yammaci yuriduna wajha suna neman yardarsa kar ka kore su an gane ko ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in fatasrudahum fatakuna min adh-dhalimin ma alayka min hisabihim min shay'in kai dinnan ba akan ka hisabun sai yake ba illa iyaka su yi imani a zahiri yadda zaka ji sun furta kalmar shahada su aiwatar da ayyukan musulunci abin da ke cikin zuci ƙididdigar mai zuciya ta kunsa ba a kallafa maka wannan ba a kanka hisabin yake ba amma min hisabika alaihim min shay'in kai ma hisabin ka ba a kansu yake ba ba sa iya gano abin da ke cikin zuciyarka na imani haka kai ma baka iya gano gaskiya ko ikhlasin kalmar shahada da suka furta fata tsaro da hum to haka kawai sai ka zo ka kore su fata kuna min adh-dhalimin ka zo ka kasance cikin azzalimai وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين التي وكذلك فتنا بعضهم ببعض كما هكذا muka jarrabu saki da saki su mummunai talakawa masu rauni muka jarrabe su da mala'un gari marasa imani haka su ma mala'un garin da suke ganin sun isa ba wanda isa ya saba kalmar su muka jarrabe su cikin bayansu da ƴaƴansu da kannansu da matansu sun karɓi musulunci ko babu yadda suka iya fitan na ba azahum bi ba'd li yaqulu karshe dan su kafiran su rinka cewa a haula imanna Allah alaihim min bainina yanzu dannan su ne suka fi daraja akan mu su Allah ya fifita su Allah ya wani ima da yake cewa za su samu aljanna gobe kiyama sama da mu an gane ku sai Allah ce alaysa Allahu bi ala wa bi shakirin shin Allah ba ya san wane ne yake godiya gare shi ba ai ba wai riga mai kyau da kuɗi a banki da menene shine matsayin ba a imanin zuci imani da ya tabbata a zuci maganganu da ayyuka ne da gobe suka gaskata shine abin da ke sa mutum ya samu matsayi gaban Allah ranar tashin kiyama to kaga wannan aya ta yi alaka da waccan aya ta cikin suratul kafi an gane ko wadda muka karanta tun wancan satin a cikin wani babi daga cikin babukan da suka gabata kuma yau din mata ta cikin waɗanda aka bude da ita wasu bil nafsa kama allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya an gane ko ta yi daidai da wannan wato wala tadur bil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وانا حديث رواه مسلم امام مسلم abinda wannan ke nuna wa matsayin sa'ad bin abi waqqas da shi bilal din da kuma wannan mutum cikin huzailiyun da kuma waɗannan mutane guda biyu wanda dukkaninsu a wancan lokaci suna cikin talakawa masu rauni a makka amma gashi suna da babban matsayi a wajen Allah har Allah ya saukar da aya yana cewa annabi kar annabi kore su annabin bai yanke shawara ba mujarradu fikrin nafs ko kuma hadisin nafs tunan zancen zuci ne kadai amma tare da haka sai aya sai maza ta sauka tun kafin ya mayar da abin zance na harshe sai kafin ya aiwatar da abin aikace Allah ce wala tazuru lil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha aya ta sauka ta ce kar a kore ka me ke nunawa matsayinka da darasan ka kai wanda aka ce kar a kora din duk da kasancewa su talakawa ina fatan kun fahimci dangantakar babin da hadisin وعن ابي هبيره عائز بن عمرو المزني وهو من اهل بيئه الرضوان رضي الله عنه ان ابا سفيان اتى على سلمان وسهيب وبلال في نفر فقالوا والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما اخذها فقال ابو بكر رضي الله عنه اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي رواه مسلم وانا حديثي أنكر أودك أبو هبيرة شيني عائد ابن أمر المزني yana ɗaya daga cikin ahlul bai'atir ridwan waɗanda suka yi wa annabi mubaya'a a daren hudaybiyya laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba su mutum dubu ɗaya da ɗari hudu yana cikin su anna aba sufyan waɗannan mutane Allah ya ce ya yarda da su kaga wannan wannan bawan Allah abi hubaira shine a'is ibn amr yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya jira su manzo Allah kuma ya faɗa cikin hadisin muslim yace la yaliju nara rajulun baya'a tahta shajara dukkan wanda ya mubaya'a da ni karkashin bishiyan nan to ba zai shiga wuta ba wannan bawan Allah ce anna aba sufyan ata ala salman wa suhaib wa bilal abu sufyan ya zo wurin salman al-farisi da suhaib al-rumi da kuma bilal fi na farin cikin wani adadi na mutane shi abu sufyan din ya taho cikin takama da mutane sai kuma ga waɗannan talakawa guda uku ko ga waɗannan sahabbai guda uku su ne salmanu da suhaib da kuma bilal fakalu su ukun nan sai suka ce wallahi ma aka da suyufullahi min uluki aduwullahi ba aka suka ce wallahi ta kubban Allah ba su samu wurin shigar su ba a wuyan wannan maƙiyin Allah ɗin suna nufin an yi yakin uhudu an ƙare ba a samu an kashe abu sufyan ba to abu sufyan wannan zuwa da ya yi madina ya zo ne a daidai lokacin an yi sulhul hudaybiya cewa an tsagaita wutar yaki tsakanin annabi da mutanen maka har tsawon lokaci kaza a wannan lokacin ne wata tashi ta kawo shi madina tare da shi da yan rakiyarsa sahabbai na so su kai masa farmaki to amma kuma ana cikin sulhu ba a manzala riga kullu sulhu da su da haka ba su karya ka'idar sulhu ba ina ma an fahimta amma dai sai suka faɗi wannan magana don huta haushi irin ya haushi din da aka ɗan yi kwafa aka yi tsaki wallahi ma aka da su lahi min ulqi aduwin lahi ba aka suka ce wallahi ta kubbunan Allah ba su riga sun samu shiga a wuyan wannan abokin adawar Allah ba maki Allah wannan magana da suka faɗa sai abubakar ya ji su فقال أبو بكر رضي الله عنه sai sai zana abubakar ya ce a taƙuluna haza li shaikhi quraishin wa sayyidihim yanzu kun rinka faɗin wannan magana ga dattijan quraishawa kuma shugabansu ma'ana abubakar ya koya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na girmama shugaban mutane ko da shi kafiri ne mutumin in dai ya zama shugaba a wurin mutanensa annabi baya wulakanta baya cin mutuncinsa an fahimta ku shi yasa ka duba wafdu na jarana kirista ne su shugabanni ne da kirista suka zo don sayawa annabi tambayar yar kure amma a masallaci ya karbe su sallallahu alaihi wa saboda yana yin haka don saboda siyasa ta da'awa zuwa ga musulunci da yawa daga cikin masu gaba din in sun ga yadda annabi ya yi itirafi da shugabansa ya mayar da shi mutum sai su sassauta gabar waɗansu ma hakan ya sa su shiga cikin addinin mutum ba wai dan su shugabanni yake ba dan wata manufa ta ciyar da musulunci gaba dan kai mai da'awa menene ribar ka kullum a shigo cikin addinin ba wai ka kori mutane ba mu ne yanzu muke da'awa irin ta yan kauye na ciki kake kora a madadin ka kawo wa musuluncin sabo ina ba za mu fahimta kokari kake koya mutum ya wani abu ka ce waje yake na cewa wallahi ina cikin na cewa wallahi kariya ne kafin sai ka kai shi waje karfi da yaji to abu shine abubakar ya riga ya koyi irin wannan daga wajen manzon Allah ya gani ba su ɗaya ba su biyu ba manzon Allah na girmama wani shugaba cikin shugabannin kafirai ba wai dan matsayin mutumin na dukiya ko shugabanci ba sai dan annabi ya amfani da wannan dama wajen kyautata mu'amala ga mutumin kuma dan shi shugaba wanda za a kyautata mu'amala idan ya musulunta to sai ga dubban mutane da za su musulunta saboda shi idan kuma ya kangare ya cije to dubbai za su kangare saboda shi to shi yasa manzon Allah ke kulawa da irin waɗannan ba wai dan matsayin mutanen ko dan neman wani abun duniya a wajen su ina ba da kun fahimta da kyau wannan yana da kyau mu rinka fahimtar fikihun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan za su warware mana matsaloli da dama wato a cikin rayuwar mu ta yau da gobe abubakar yace ataquluna hadha li shaykh quraish wa sayyidihim yanzu ku rinka faɗa hanka ga dattijan quraishawa kuma shugabansu sai ya wuce kawai bai ce musu komai ba fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam abubakar ya je wajen annabi fa akbarahu ya ba shi labarin abin da ya gudana ga abinda abdullahi dan mas'ud ga abinda wato bilal da suhaib wato suka faɗa da Salman game da wancan Abu Sufyan ni kuma ga abin da na faɗa musu fa qala sai manzo Allah ya ce ya Abu Bakar la'allaka azabtahu ya Abu Bakar baka sani ba kila wannan magana da ka faɗa ko ka fasa ta su kila sun ji haushin wannan abin da ka faɗa musu su za su ga wannan makiyin Allah ne ya zare takobi ya yaki manzon Allah a Uhud to dan me kai kuma za ka zo sun faɗi wannan magana game da shi ka zo ka mayar musu martani irin wannan kila wannan ba ya dan so sa musu zuciya la in kunta aghdabtahum in har abin da ka faɗa ya zo samu zuciya laqad aghdabta rabbak ka tabbatar ka fusatar da ubangijinka ka duba ba talakawa ne da ake gani ba kowa bane amma saboda aqida da musulunci fusatar da su ya zanto fusatar da wa fusatar da Allah masu irin wannan matsayin suna nan da yawa a cikin mu san su ba da kiyamul lailin su da ijtihadin su da karatun qur'anin su da himman su da kwazan su mu dai kawai yau ma'aunin mu na girman mutum wanda yake da kuɗi ko wanda yake da mukami shine kawai amma ba wai ba wai wanda yake da imani da aiki na gari da bi'u na gari wanda wannan shine wato ainul khata'i kuskure kenan ana mutunta mutum ne dan saboda imaninsa da aikin sa gari da halaye da dabi'u yace la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak in dai har ka fusatar da su to tabbas ka fusatar da ubangiji da abubakar ya ga wannan kaga bai ji ta zama ba fa atahum sai abubakar ya zo wajen su fa qala ya ikhwatahu ya yan uwana azbatukum shin dan Allah na fusatar da ku lokacin da na faɗa wannan magana shin kun ji haushi kuwa shin kun yi fushi qalu sai suka ce la a a haba abubakar ai ba wani me da jin haushi kuma cikin maganar ka ai baka fusata mu ba yaghfirullahu laka Allah ya maka gafara karka damu babu komai ya ukhayya ya dan uwanmu rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan to mene ne ba yana magana da su bane shi sai na abubakar ce ya ikhwata ku yan uwana eh haka larabcin yake qauluhu ma akadaha da yace da suka ce ma akadar suyubullahi min unuqi aduwallahi ma akadaha ay lam tastawfi haqqaha minhu takubban Allah ba su dauki rabon su ba daga wannan aduwun Allah daga wannan maki Allah wa qawluhu ya ukhayya fadan sa da yace da su ya ukhayya ruwaye bi fatihil hamzati a wata qira'a an ruwaito da da yuwa alhamza fataha da su suka fada sai da Abubakar wannan magana kenan wa kasril kha da kuma yawa kha'un kasra ya akhi kenan wa takhfifil ya da kuma yawa ya'un dauri ma'ana janta kenan وروي بضم الهمزة أو رواية الهمزة زائمة ضمة وفتح الخاء خاء كما زائمة فتحة وتشديد الياء ياء كما زائمة شدة يا أخي ko ka ce ya akai ko ya ukhayya da dai ma'anar sa ya dan uwana sai dai a cikin lafazin ya ukhayya akwai tasgir wanda yake nuna al-mulatafa tausar zance ga musulman da kake magana duk wannan na nuna mana yadda irin waɗannan talakawa masu imani da aqida suke da matsayi a wurin ubangiji ta ala wa an sahal bin sa'd radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana wa kafil al yatim fil jannati hakaza wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma shay'a rawahu al bukhari wa kafir yatimi alqa'imu bi umurihi an karbo daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kare da gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana wa kafir yatimi fil jannati hakaza ni da mai renan maraya a cikin aljanna kamar haka muke wa tara bis sababa sai yayi nuni da manuniyar dan yatsansa wal wusta da dan yatsan tsakiya wa farraja bainahuma shay'a ya dan raba tsakaninsu kadan haka kenan an gane ku wa farraja bainahuma shay'a ya dan raba tsakaninsu ana wa kafil yatimi haka za fil janna ko fil jannati haka za ni da mai zanen maraya kamar haka muke cikin aljanna abin nufi yadda wannan dan yatsa na tsakiya da manuniya suka yi tarayya wajen shiga tafi guda a cikin tafin hannu to haka ni da mai ranar maraya za mu shiga cikin aljanna sai dai inda wannan dan yatsa yake daban da inda wannan yake ko to ni ma inda nake daban da inda shi yake kamar haka manzon Allah yake ni dan kar ka dauka hukun shiga aljanna kai da annabi ga gidanka ga nafi duka dai ana cikin aljanna amma kan aljanna ya matsayi matsayi ce manzon Allah yana kan a wasila ina duk kowa yana baya manzo Allah na wasila wasila kuma shine manzilatu fil janna la tanbaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa manzo Allah ya ce wani matsayi ne cikin aljanna gida ne na mutum ɗaya shine karshen kololuwar sama a aljanna tsakiyar aljanna kuma karshen kololuwa daga sama gidan mutum ɗaya ne a wannan benan yace ina fatan in zama ni ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi ne mai wannan gida shi da iyalansa tabbas ai ba za a ce mata su suna wani gida da bai na wani gida ba to da wannan waɗansu suke kafa hujja da cewa ashe matan annabi sun fi sauran mata farala a duniya domin kowace mace tana dai wani wuri da ba wasila ba amma matar annabi tana can cikin wasila tare da annabi duk wanda ba matar annabi na take kasa da wannan take ta ko wannan hadisi ba musulmi ne to kaga lalle mahallin shahidin sa a sarri ina ba za mu fahimta رواه البخاري وانا حديث امام البخاري رويته وكافل اليتيم اذا انت كافل اليتيم ما رينا مرايا ما ake nufi da wannan zance alqaimu bi umurihi mutumin da ke tsaye da al'amuran shi maraya din yake kula da shi abincinsa suturarsa kula da lafiyarsa kudin makarantarsa koya masa sana'a to wannan mutum babban matsayinsa kenan shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan to kaga wanda suke da hali kai yana da kyau kenan kulawa da maraya dan ba karamin lada bane ba amma abin takaici da bakin ciki shine a yanzu idan ka je gidan marayu a Kano sai ka samu kirista ne ke zuwa su dauke yayan mutum zaɓi namijin da suka ga dama ko ta matar da suka ga dama su dauke haka ake a Kano haka ake a Kaduna haka ake a Katsina dukkan inda gidajen marayu yake a arewa kafin wani musulmi zai ce a bashi maraya guda ɗaya ya zo ya rike kungiyoyin kirista za su ɗauki mutum hudu biyar shida bakwai zuwa goma kuma karfe su mai da su kirista kuma inda kirista suke mana sharri akan irin waɗannan mutanen da suka san ƴaƴan cikinmu ne suka rene su to ba abin da suke dasa musu ma na wani koyarwar kiristanci sai tsananin gaba ga musulunci da musulmai babban abin da ake dasa su kenan in za a yaƙi ko za a wani ta'addanci a yaƙe mu sai ake turowa in mun kashe ma mun kashe namu su ba su yi hasara ba in kuma sun ci nasara sun kashe mu kuma shikenan likitin ka zama da aka yi na bara mai wani baka tafi rinka cewa ya rinka cewa duk wanda kuka kashe mana galibin waɗanda ko ka kashe mana cikin cikin mu kirista ƴaƴan ku ne ko musu waɗanda muka turo kuma suka karkace kuma kuma galibi kuma ƴaƴan ku ne domin akwai unguwanni da dama inda waɗannan katafawa suke da 'yan mata can da dare zaka je ka ga musulmi suna rarusa wajen daukan 'yan mata su kuma ba alfahari ne wai dan mutum ya dauke ta ya mata ciki ba abun kunya bane za ta je ta rede ta ta haihu ta dare a gaban uwar ta sake dawowa to irin wannan su suke amfani da su wajen yakar mu kaga ko bukatan mu tarbiyyanci kanmu mu zama mutane sosai idan har na farko dai bai kamata a ce akwai kasawa ba a bangaren gwamnati game da gidajen marayu ya kamata gwamnati ta yi wani tsari ma'aikatan wajen a yi musu wani albashi kuma a ɗauki masu amana duk wani mara kirki a kore shi a samu masu amana kuma a kula da makarantun yara da tsaftace da kiwon lafiyar su kuma duk wanda ya je zai dauka in dai ba musulmi bane kar a bar shi dauka dai kenan kafin gwamnati ta yi wannan kuma su mutane ka je ka dauko in je in dauko ya je ya dauko ta je ta dauko kuma dan Allah din ba wai mutum ya dauko ba dan ya dauko maraya ya zo bai ce shi bawa bai zama kayan kafala din da manzo Allah ya ce ana wa kafil da timu ba kenan abinda ake nufi da kafala din shine alqa'imu bi umurihi mutumin da zai tsaya tsayin daka da al'amuran da suka shafi maraya yana bukatun ilimi tashi makaranta ta boko mai tsada irin wanda kake biya wa ƴaƴanka la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa baka san ba shi da ƴaƴanka waye zaka ci moriyarsa kila baka ci moriyar ƴaƴanka baka ci moriyar wannan maraya ka tashi ko makaranta ta islamiyya koyar sana'a ne ka koya masa duk wannan manya-manyan ayyuka ne namu da ya kamata mu mayar da hankali a kansu وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كافل اليتيم له او لغيره انا وهو كهاتين في الجنه واشار الراوي وهو مالك مالك بن انس بالسبابه والوسطى رواه مسلم wannan an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah shi kare ta a gare shi yace manzon Allah ce kafil yatimi lahu aw li ghairihi mai renon maraya wanda yake nashi ko na waninsa ana wa huwa ka hatai da fil janna ni da shi kamar waɗannan ne cikin aljanna ya nuna yatsunsa guda biyu wa asharar rawi wa huwa malik ibn anas ɗaya daga cikin marwaitan hadisin shine malik ibn anas sai yi ishara bis sababati wal wusta da manuniyar dan yatsa da dan nuna da dan yatsan tsakiya wannan hadisin muslim ne ruwaito wa qawluhu sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al yatimu lahu aw li ghairihi da manzo Allah ce mai renan marayansa ko na wannan sa me yake nufi da wannan zance ma'anahu qaribuhu aw al ajnabi minhu idan an ce marayansa wanda yake akwai dangantaka ta jini tsakanin ku da shi kamar dan wanka ne dan wanka ne dan yarka ne dan wan mahaifinka ne dan kanan mahaifinka ne kaga marayanka ne wannan ma'ana akwai dangantaka ta jini kenan an gane ko awul ajnabi minhu idan an ce auli gairihi kuma wanda ba naka ba ma'ana wanda ba dangin iya babu na baba fal qaribu mithlu an takfulahu ummuhu idan an ce maraya naka kamar uwa ta rike dan da ta haifa bayan mutuwar ubansa domin duk yaron da babansa ya mutu kafin yaron ya kai ga balaga irin wannan shine ake kira da suna maraya a cikin harshen shari'ar musulunci banda wanda ya riga ya balaga aujadduhu ko kaka ya rike jikansa wato uban dan ya mutu sai kakansa ya rike shi au akuhu kowa ya rike kaninsa au gairuhum ko waninsa min qarabatihi daga cikin danginsa wallahu a'lam imam an-nawawi yace Allah ne ya fi sani a ce dai kaga shi maraya ko wani irin maraya ne ka rike kana da wannan lada ko na kusa ko na nesa wa anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس المسك... ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف متفق عليه وعنه كما دي أنكر قولك أبو هريرة الله قال الدبليش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله تعالى من الله قال تبتها قريش ليانا جدا سيأتي ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ba maraya ba ne ba wanda loma ɗaya za ta mayar da shi ko loma biyu a ba miskini ba ne ba talaka ba ne ba wannan wannan ba shi ne talakan da ake nufi ba walal lukmatu wal lukmatani ko wanda za a bashi loma ɗaya ko biyu a tamra dabino ɗaya wa tamratani dabino biyu kenan al lukma loma ɗaya wal lukmatani loma biyu kenan wato asalin ita loma din a Hausa ai daga larabci ne daga al lukma ne lukuma din ita ce loma lukuma ta ne ya zama guda biyu kenan innamal miskinu allazi yata'affa shi miskini shine wanda yake kame kansa bayan ba wai yana nufin mutumin da idan ya zo bara aka bashi loma ɗaya ko biyu zai tafi ba miskini bane a'a miskini ne amma wanda ya fi shi zama miskini mafi tantanta a taimakawa wanda baya iya tambayar mutane ya ta'affa yana kame kansa ya hasabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affuf baya da amma bai wulakantar da kansa ba yana da abin da ake kira izzatun nas ya yadda shi ransa akwai kima daraja yana da kima shi karan kansa bai wulakantar da kansa ba dan talauci dan rashi to kuma a nan wurin abin da ya kamata mutane dama su lura da shi kenan ba wai sai an ga mutum da annakiya da riga don maho to ga talaka bai da akwai wanda za su bar jikinsu da annakiya da riga don maho kuma suna da kuɗi akwai kuma wanda za ka yi tattas a wanke din amma ko baya da komai zama hakuri ake to dukkan wanda ka bi ta wata hanya ka gane bukatarsa kar ka jira cewa sai ya roƙe ka don akwai waɗanda suna ganin mutum cikin wahala ko yana da bukata sun kuma sun sani amma wai in dai bai wulakantar da kansa ya roƙa ba za a ba shi ba to wannan ba daidai ba ne wannan kuma kuskure ne shi yasa manzo Allah ke nuna farlan wanda baya roƙo din ya ta'affa kuma alqur'ani yace abasu lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillahi لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا sun ka tangance kansu dan Allah ahalu suffa kenan wanda suka zo suka yi hijira daga makka suka tare a madina jira suke a kada gangar jihadi su tafi gashi ba su da kokobo amma ba sa iya tambayar wani wani abu in ka gansu ma saboda walwala da wadar zuci da Allah ya ba su sai kai tsammanin mawadata ne bayan ba su abu hurairu ce za a tashi daga masallaci bayan sallar isha'i in rinka ban wani sahabi ina tambayarsa wani abin da na sani kafin in tambaye shi wai me hukuncin kaza me ya fasaran aya kaza me ya ma'ana hadisi kaza kin ka taba jin an ce kaza yace ba wai roƙon da shi nake ba so nake koya ce to abu hurairu zo mu je gida mu ci abinci ni dan ba zan iya ce masa zan je gidan ka in ci abinci ba amma sai in shagaltar da shi da yawan tambaya dan idan an gama ya ga daga ni sai shi kuma ya tabbatar ba ni da gidan da ba ni da mace ba ni da aure zai ce to ya Abu Huraira muna muna kwariya ko ka ga ba zai tambaya ba to wannan shine karamci irin na talakawan musulmai irin wanda aka tsaro ba wanda zai ta roko kuma idan kana da sana'a karkare na kanka sai ka zo kawo lakanta kanka kana da wato laifin guda biyu ne imamai wadatun da ba su da tausayi ba sa jin tausayin talakawa suna ganin talaka suna tare da shi suna sallah kullum sau biyar a yini wani ma a karkashin su yake aiki wani ma kila limamin su ne ko ladanin su wani ma ko yana karantar da yaran su a islamiyya ko ya karantar da matan su amma yana cikin halin kakanika ya wai sai in ya tambaya sannan a bai wannan ba mutuntawa a ciki ko kuma talakan da shi kuma ke wulakanta kansa da zalama da haɗama da roƙo da mayata wannan yana amfani ya je nan ya je nan ya je nan a ganshi a wulakanci ya yi ƙarya dan Allah ya ji daɗi dan ba shi wani abu ya ce wallahi yau ban karya ba kaza kaza kaza kaza su kuma irin waɗannan mala'un masu kuɗin marasa kan gado dama su suke suka sun ce baka karya ma'ana za ka ci gaba da zama barar su kenan bara kullum kana nan tare da su inda ba a karya ba wai ba za su baka wai wanda zai ishe ka gobe ba sai ka tambaya sai dai wannan wanda ba karya ba din ba su ji ka dan gobe ka dawo to wannan kaga shi talakan ya wulakanta kansa mai kudin kuma bai zo bai tausayi ba kenan so ake kai talaka karka wulakanta kanka karka rena sana'a inda muke da matsala rena sana'a kana ganin kafi karfin sana'a ta ba وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترثه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس a wata riwaya da ke cikin bukhari da muslim manzo Allah ce ba talaka ne kadai ba allazi yatufu ala nas ba shi kadai ne talaka ba wanda yake kai kawo wurin mutane tarduhu luqmatu wal luqmatan ya an ba shi loma ɗaya ko biyu ya koma gida wat tamratu wat tamratan ya an ba shi kwayar dabino ɗaya ko biyu ya koma gida walakinnal miskina alladhi la yajidu ghinan yughnihi wanda yake miskini ko mabukati shine wanda baya da wadatar da za ta wadatar da shi idan ya samu abin karin kumallon safe yau din amma baya da na gobe ko yana da na goben hannu jibin amma yana da wata matsalar ta talaka ne za ka iya samun talaka ma yana da abincin mako guda za ka iya samun talaka ma yana da abincin sati biyu duk da fitar da shi daga cikin talaka ba wannan abincin na sati biyu in ka ɗebe shi kuma tabbai wata matsala ta ila gidan haya yake yanzu wata shekara ta wuce da wata ɗaya ko wata biyu bai samu ya biya ba amma yana da abincin da zai ci daga nan zuwa wata ta amma bai samu sukunin ya biya haya na gidan da yake ciki ba in gida ne mai dan saukin kuɗi naira dubu goma ko dubu sha biyar ya kasa biya ko dubu ashirin ya kasa biya misali in kuma ma ɗaki ne irin falon da ɗin nan ya kasa biya amma yana da ɗan abin da zai ci abinci amma mutane ba su gane shi ba shine manzon Allah ke cewa walakin al miskina miskini allazi la yajidu ginan yughnihi bai samu wadatar da zaka wadatar da shi ba yana da yar wadata din amma bai wadatar da shi ba wala yuftanu bihi ko mutane ba su fahimce shi ba fa yutasaddaqa alaihi ballatran an zo rabon zakka a raba ne an gan shi fi ya wuce da irin besba mai sigina gani ake gaske ne duk ba gaske bane akwai dan su matsalolin suna nan sun fi cikin bulɗin wannan besba babu yanda ya iya haka zai to kuma ma dan mutum yana da besba yanzu ko da mutum yana da irin wata motar ne ma ai yana cikin talakawa to dan za ga wani fa idan ta tsaya ko idan ta falo naira dubu uku dubu hudu an daina hawa sai illa masha Allah ai da ne mota take zama gata yanzu galibin mota ba gata bace ba in dai mutum yana dan abin da zai saya yana nesa matarsa za ta je islamiyya ayansa za su je islamiyya mota kuma me yana gata a cikin ba ka wani malam sa'idu haka ne wala ya komo fa yas'alan nas kuma baya tashi ya roki mutane a masallaci ba zai tashi ya roki mutane ko a masallaci ko wajen masallaci ba to kaga talaka na fesa bai da yana da dan abin da yake riritawa bai wadace shi ba wannan kuma shine da nassan alqur'ani amma yau mutane idan sun ga ka sa hula ka karya ta sai a dauka cewa lalle kai tsaf kake wasu in sun ga kana cikin halin kakanin kai hajaran majaran ina za a jefa ina za a saka wannan kuma ai ba shi wannan ba daidai ba ne wannan kar mu dauki wannan ga waɗansu suna da jirgin ruwa amma Allah ya ce musu talakawa ne a cikin suratul kafi ba gasan ba amma safinatu fa kanat limasakin ya'maluna fil bari faratu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba as-safina fa fa kanat limasakin ta talakawa jirgin ruwa yace wannan jirgin ruwan na talakawa ne Allah da kansa ya faɗa na dan zaki ko ba haka bane ba masa yara ba kada ne masaki ne wai ko dama ba ce ko wace ta yara ba wadan su motocin da ba na talakawa bane ba a hayar to Allah ne gane da wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر متفق عليه وانا حديثي an karɓo shi daga abu hurairar Allah ta kare da gare shi yace manzon Allah ya ce as-sa'i alal armalati mai taimakawa matar da ba ta da miji al'armala a larabce matar da mijinta ya mutu amma kuma haka kuma sukan yi amfani ga dukkan matar da ta kai ta yi aure ba ta da miji din ba ta kuma da mai tallafa mata in ma ta taɓa yin aure da mijin ya mutu ko ta taɓa yin aure da mijin ya sake ta tana zawarci ba ta samu miji kan kari ba ko budurwa ce Allah bai ba ta miji ba ta shekara ta shekara wani zama abin nan ta daɗe a haka to wannan al'armala kenan tana bukatan wanda zai taimaka mata da abin da ya shafi rayuwarta abinci abin sha sutura amfanin wannan da taimaka mata shine in ba a taimaka mata ta hanyar taimako na fi sabilillahi ba to waɗansu mazajen za su yaudare ta su ribaci bukatar su don su fasikanci da kafin su bata waɗansu mazaje za su ribaci bukatar ta don su abin wani bawan Allah ya zo sami da wata rana ya daɗe yana aikata fasikanci yi inda ya gama sai ya ɗauka a mota ta cewa sai ya ɗauka a mota sai nan ya zo same ni na kuka wani sai da ya faru yake cewa abin da yake faruwa shine ya shi ya saba yana ɗaukan mata ya tabbatar yana saban ubangiji amma yau ya ɗauki wata zai fasikanci da ita suna kuka yake kuma armiya ce ba musulma ke me yasa ke kuka ba na kauna ka ta ce ai ba kai ba duk namijin da ya ɗauke nawa ba na ba na bukatar in aikata wannan abin amma uwa ta ce a asibiti ba mai taimaka mata har sai na fito na yi wannan kafin ita ya ga ita kafara ce ba ta son wannan shi musulmi na wannan to so da yawa yau akwai waɗanda suke cikin halin gani ka ganin kai wannan akwai yara ɗalibai a jami'a yan mata waɗanda suke suna karatu ba mai tallafawa karatun su dole in sun yi karatun kuma su zo su kwana a ɗakin saurayi don su samu ɗan abin da za su sai sabulu su samu abin da ya sai handa awo shafi ɗari da hamsin ɗari da ashirin kuma kun riga kun san duk wanda bai sai handa out ba dai a jami'a to da ke zai ci wannan subject din in ba ikon Allah ba da akwai ba ta gari cikin malaman jami'a wanda za su tsara su ɗalibi dole sai ya saya kafin ya ci jarabawa to haka da dama daga cikin 'yan mata akwai masu irin waɗannan waɗansu saboda iyayensu talakawa ne ba su da halin ɗaukar nauyin su karatun yarinya tana kwanan jaba kuma tana karatu a bayan university mota nawa za ta shiga daga kwanan jaba kafin ta je bayan university new science san titin gwazo ta je ta dawo a kullum mafi karanci fa ta kashe naira ɗari zuwa da dawowa naira ɗari zuwa da dawowa banda abin da za ta banda sabulun wanki ko wanka kawai a ce naira ɗari zuwa da dawowa a wata naira nawa kenan naira dubu uku mahaifinta kuma masun da ne albashin sa nawa ne shi kuma kuna tsammanin zai iya ba ta dubu uku don ta yi wannan zuga zuga to ya za ta yi ga kannanta a gida mazaje da mata to wannan ta sa da dama daga cikin yan mata suke shiga cikin fashi ba wai sha'awa ce da jaraba ta ɗan namiji ba halin kakanuka da suka samu kansu da iyayen suka samu kansu a ciki sannan babu wata aya da za ta hana su wannan aikin fasikanci ku yi karatun addini ya kama cikin su ko bai yadda mace ta karatun addini in ba a kare ta ba za a ba za ta fada cikin fasikanci ba to ko mutane ba za su yi taimako na fi sabilillahi ba saboda haka sai dai a ba ta kuɗi don a yi fasikanci ita to irin waɗannan irin waɗannan ka ɗauki nauyinsu manzon Allah ce a sa'i alal armalat mutumin da ke taimakawa matar da ba ta da miji fi sabilillahi ke taimaka mata wal miskini ko ke taimaka ma talaka wanda yake mara shi kuma kaga lafazin al miskin ala wasu fi'ilil ya shafi mace ya shafi namiji shi yasa a larabci namiji zaka ce rajulun miskin in ma mace ce imra'atun miskin baka da miskinatun sai in a gashin larabci amma gangariyar larabci grama wan al miskin zakarun wa unsa dukkan sa miskin da haka manzo Allah ce as-sa'i alal armalati dukkan mai taimakawa matar da bata da miji wal miskin ko talaka ko bukaci to kal mujahidi fi sabilillah kamar wanda yaje jihadi ne dan daukar kalmar Allah kamar wanda ya dauki kan sakali ya tafi yaki ne ya daina karkace Allah wa ahsibuhu qala yace kai ina zaton ma ya kara da cewa wa kal qa'imil ladhi la yaftur kamar mai kiyamul lailan da baya gajiyawa wa kas sa'imil ladhi la yuftir kamar mai azumin da baya shan ruwa ne kawai ka zarce yake yin azumin sa magariba ta yi ba zai ciwo ba zai sha ba gobe da ita gaba da azumi ji ba haka waye zai iya haka to kaji mutumin da yake taimakawa matar da bata da miji ko talakar da baya da nashi da kanshi ladan da za a baka kamar wannan dan Allah idan mutanenmu sun fahimci wannan hadisi na manzon Allah sun yi imani da shi ba ga hanyar shiga aljanna ba a bagar to amma san zuciyar mu wai mu za mu bautawa Allah amma da yadda muke so ba da yadda yake so ba da yadda muka ga dama ba da yadda Allah ya tsara ba shine fa abin da muke yau kwanaki na buga misali kuna dab da tafiya umara nake cewa yanzu azumi zai zo duk kun tafiya umara ba ta da laifi bane zuwa umara din amma ka je sau biyar wani ya je sau goma amma duk da haka ya mulmule kuɗi tsakanin passport da waye da wane ne da zaman hotel da zai a can da tsaraba kila zai kashe wajen dala dubu ɗari biyar wannan tsaka tsakiyar mai zuwa umara shine mai kashe dubu ɗari biyar amma mala'ukan ai sama da miliyan ɗaya ma za su iya kashe talaka na ƙarshen ƙasa shine wanda zai kashe dubu ɗari biyu a umara to yanzu wannan dubu ɗari biyu mutane nawa zaka tare a asibitin murtala suna nan kwance ba su da abin da za a yi musu za a yi treatment din su ƴaƴan talaka nawa zaka biya wa kuɗin makaranta talaka nawa zaka samu wa abin da zai sana'a da shi da naira dubu ɗari biyar dan Allah ba suna da yawa ba to amma muna ganin in mun yi haka muna kyashin mu dunkule wannan kuɗin mu baiwa bayan Allah su amfana Allah ya ninninka mana ninkin ba ninkin su ya ba mu mun ajiye a banki bai mana kyashi ba amma muna kyashi mu bayar da kashi ɗaya cikin ɗari na abin da Allah ya bamu ga bayan Allah ɗin bayan kuwa ce wa an fiko min ma ja'alakum mustakhlafi na fihi ku ciyar daga abin da muka sanya ku halifofi a kansa abun namu ne inda Allah kai kawai mun saka halifa ne a kai kai yadda muka ce ba yadda kake so ba kaga ayyau kun yi shiru kam wa hukka lakum an taskutu ya cancanta kun shiru kam kuma duk wannan akwai kanka zaka yi wagata ba wani ba in ka je umaran ba ladan ubangiji kake so ba in kai wannan din ko ba ba ladan ubangiji zai baka ba ko ya ce sai a umara zai baka ladan da wannan muna yin abin da muke so ne ba wai Allah yake so ba a maimakon mu fifita abu mu yi abu yadda ya dace wato shi yasa idan kuka lura wani ya zo tambaye manzon Allah wani aiki yake yace sallah farkon lokacin ta wani ya zo wani aiki yake manzon Allah ce biyayya ga mahaifa wani ya zo wani aiki yake annabi ya ce aljihadu fi sabilillah wani ya zo wani aiki yake yace zikiri ibn al-qayyim yake cewa duk hadisai ingantattu ne maganar manzon Allah kuma wata bata warware wata yace sai dai yadda ka'ida take kowace irin ibada akwai zamanin da take zama ita ta fi cancanta sama da kowace in ba ita aka yi ba ko an yi wata ba za a kamo ladanta ba yace in ana yunwa ana fatara da talauci ba abin da yake da falla sama da ciyar da miskini idan an kawo muku hari a gari an riba ce matan ku an kama waɗansu an mayar da su bayi ba abin da ya fi falla sama da mai jihadi yace idan ana cikin kwanakin nan na zulhijja ba abin da ya fi falla sama da mai zikiri da kaza da kaza yace idan an ce yau rana ce ta arba ba abin da ya fi falla a wannan ranar ga wanda bai je aikin hajji ba sama da ya mai azumi yace haka al'amura suke duk wanda ka wuce lokacin sai wuce ya riga ya wuce yace bukatun zaka kalla me ake ciki me ake ciki yanzu misali a ce an yi kira sallar isha'i ga kuma dan uwanka ba da lafiya a asibiti rai a hannun Allah wanne ya fi falala kai ziyara asibitin nan ko yin sallar isha'i cikin dare kai ziyara to an gama sallar isha'i ga falalan sallar lafiya da kiyamin laili ga kuma dan uwanka a asibiti ba da lafiya rai a hannun Allah kila mana bukatun karin jini tsayawa kai kiyamin laili falala ko kai ziyara asibiti kowane irin abu zaka kalle shi haka ake fikin al'amuran din kenan saboda haka ya kamata mu fito Allah ya kamata mu komai saboda Allah kar mu abin da wai mu muke so mu abin da addini yake so ba wai san zuciyar mu za mu biyewa ba in muka bi san zuciyar mu Allah sai hana mu ladan dan ba a yi masa tilas inna ma yatakabbalu Allah minal muttaqin daga masu takawa Allah ke karba ba masu alfahari ba so nawa kaje aikin haji so nawa kaje umara so nawa kai kaza ba wannan ne abin kallo ba dan yana lallaha lukuha ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم takawa din da ke cikin zukata ake kallo lokacin da zaka aiwatar da abu da kuma dacewar abin da yanayin da zaka yi yanzu mutanen mu suna cikin fatara da talauci mutanen mu suna cikin jahilci da rashin aikin yi mutanen mu suna cikin kaza to me za mu zo muna kashe kuɗi cikin wani abin da ba ya kar fatara a saman mu ba ba ya kar talauci a tsakanin mu ba ba ya zaka kore talauci daga cikin mutane gaba daya amma ka yage shi ka rage adadinsa wani inda za ka yi ta bashi kuɗi kullum ka bashi miliyan ɗaya in dai Allah ya talaka zai ta haka zai amma ya shar'anta ma ka yi kai yin naka daban mayar da shi mai kuɗin ba kai za ka mayar da shi mai kuɗi ba sai in Allah ya tsaro amma an wajabta ma ka yi naka sauran kuma na ubangiji ne ka kyale masa wannan hadisi muttafaqun alaihi wa anhu haka kuma dai daga Abu Hurairah an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal daga manzon Allah tsara da mutun Allah tsara tabbata gare shi da iyalan gidansa yace sharru ta'ami ta'amul walima yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wa faqad asa Allah wa rasulahu rawahu muslim wa fi riwayatin fi sahihayn an abi hurairah min qawlihi بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah manzo Allah ce sharru ta'ami ta'amul walima mafi sharran abinci shine abincin walima yumna'aha man ya abaha walimar da aka hana wanda ya zo wajen aka ce karka shigo goma wa yud'a ila yumna'aha man yatiha aka hana wanda ya zo wajen dan ya ci abincin wa yudwa ilaiha man ya'baha wani kuma bai zo wajen ba ana jiran shi zo to wannan shine mafi sharrin abinci a ban kasa an gane ko ma'ana walimar da aka yi tawari masu kuɗi ne suka tashi yin walima sai wanda suka bewa kati nasu kadai suka yi sai wani a kai masa kati ma ba da lokacin zuwa talawa kuma sun talaka sun sun zagaye wajen suna jin kanshin miya an hana dan ba su cancanta ba da Allah ce wannan shine mafi sharri da cuta man kasa za ka yi walima ai za ka yi walima amma ne ba ta a kai dole sai kowa ya kunshi ba daidai karfin ka za ka yi amma ka kirayi mutane bayan Allah yau ina walima abinda manzo Allah yake ya yi aure shi kenan sai ya aika su Allah dan malami sai duk wanda ga zai wuce ne kirawo shi kace akwai walima kowa ya zo ya wuce ce akwai walima a nan haka da aka zo auren Zainab binti auren wace ce Safiya ce wace ce bayan an dawo daga Khaibar an dawo daga wata tafiya aka yaji zango a wani wuri manzo Allah ya ce ayi walima shi baya da abin ma da za a yi walima sallallahu alaihi wasallam sai ya fada wani buzu shi to kowa ya kawo abin da ya sauƙaƙa wanda ya kawo ciku wanda ya kawo dabino wanda ya kawo kilishi aka harhaɗa sannan sai aka rarraba a karkasa ana cikin tafiya sai aka zo wani wuri an yi ruwan sama irin ruwa ya kwanta irin yan ramukan nan da gindin kunya sai manzo Allah sai a yada zango na aka yada zango ana zai ce nan muka zauna muna cin ciki ko muna ɗiban ruwan sama tun da ya zuba a ƙasa muna sha rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi ba ruwan kasar ruwa ya sauka a sahara sahara garau take ba datti ba irin nan gurin batun mutane sun yi fitsari bakin titi ruwa da gyararre garau daga sama an zanna mai da sama ya ma'an sahura in nauyi bihi baldatan mai dan wani suke hu min ma kalaka na ada aman wa ana siya kasira an sauka gashi nan garau yadda yake Eh, eh, e mukarana da wancan hadisi wancan hadisi manzon Allah ya taho da wani wanda ba a gayyata ba yace a ba a za a tambayo mu shigo ko kuwa idan an yadda wannan wanda ba a gayyata ba ya zo to sai idan ba a yadda bai koma wancan hadisin daban domin an gaggayyata kowa da kowa ne ba a ware ba shi kuma wannan hadisin yana magana akan masu kuɗi kawai aka ware ba a kira talakawa ba an fahimta ko ومن لم يجب الدعوة فقد أتى الله ورسوله دكان wanda bai ansa gayyata ba ta walima to hakika ya saba Allah da manzansa a ce halartar walima tilas idan na zo na ce wani ina gayyatar ka walima gidana na ya aure ya zama tilas kai in kana da uzuri sai ka maza ka ba ka karbi cewa dan Allah kai mu hakuri ina da uzuri amma in ba haka ba ya zama tilas kai amma idan mutum ya yi kira cikin taro yanzu an tashi daga masallaci ce jama'a da Allah ina gayyata akwai walima a gidana kaga na gayyata ne ta taro to ba zan ce ba duk wanda ya ji sauti na dole sai ya je amma ya zama dole dai a wannan adadin a samu wasu sun je da haka kafin mu tashi dan kar mu je mu yi sako mu duka sai mu ce da Allah jama'a a samu ko uku so jinke mu eh to ina ne mamu masallacin nan da kai da ladan da yan kwamiti guda uku mafi karanci lalle ku je dan kar mu yi sako mu duka dan mu je mu duka mun saba Allah da manzon sa amma in wadansu suka je sun daukewa saura wannan inda yake cikin tarbiya amma in mutum ya rike sunayen mu ya ta lissafawa da malam wane da alhaji wane da malam wane wane ma na an goga motar sa can na ga lambar motar sa amma ban gan shi ba da shi da wane ne to duk wanda ya ambaci sunan sa sai ya je dole dan manzo Allah ce wa man lam yujibi da'awa faqad asa Allah wa rasuluhu wanda bai ansa wa gayyata ba ta walima ya saba Allah ya saba manzo Allah kana ina ne bacci kake ne idan mutum bayan ya dauki alƙawarin zai je sai wani uzuri ya faɗo masa sai ya tura dan aiki haka abdullahi dan abbas haka gaishe shi walima yayin ne zai je wani uzuri ya faɗo sai ya samu wani sai da Allah ka wakilta ni na wakilta kake ka je ka wakilce ni a can ka je ka ce kai wakili na ne ka zo an ka walima a madadina kuma kai masa addu'a ta fatan alkhairi shi da matarsa irin wata in na je ma da ba haka zai rawahu muslim وفي رواية في الصحيحين أو رواية لكتكم بخاري لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله من ذا الله يتي بئس الطعام طعام الوليمة تر دا أبنتي إلن أبنتي وليمة دا يدعى إليها الأغنياء ذا أكلايما ودا تاكدي ويترك الفقراء أما ذا أكيال يتلكاوا قالوا في مودا تا إذا سني أبيتن ko da ke su ba walima ba suke reception suke so sai a je hotel din nan na can wajen ya internet din nan ko internet restaurant din a raba waɗansu kati wanda aka rubuta shi da ruwan gwal ko waɗansu diamond diamond haka ga malaku na gari a kaji da mujirmi a su kaɗi za amma dukkan talaka kan la ya juzu lahu an yamur hatta bil ba ta kofar wajen ma kare dan da yaje masu gadi za su koro shi to manzo Allah ce tir da irin abincin da yake wannan matsayin kuma in banda mutanen mu da nan gwanzuranci ka je ka ɗauki kuɗin ka biya wa 'yan tana su tafi da shi tana su je su yi kira abubuwan da za su yi da ci gaban kasar su ka zo nan gurin mana ka je sai dare 'yan gurasa ka so gurasa ko ka je in ma za ka sai wani abincin mai tsada ka je wani wurin ka so abincin mai tsada ko ka je ka samu mahauta a abbatuwa ka ce ka zo a sana son a bankare maka raguna kaza a zo a bankare su ko a gaso su a can a kawo su nan gurin irin yanzu a nan gurin kawai a ce an tashi da karatu sai mu ji mai wannan gidan ko mai wancan gidan ko mai wancan gidan ya ce jama'a ina da ya sauko ma kafin a shiga nan wurin duk ga laguna na ababban gare ga dabino ga cikui ga wane ne ga zobarodo ga coca cola ga wane ne duk wanda ya fara zama a wurin da yake nan ne ya fi kaza to shi kenan wanda kuma to wannan ita ce walima ta fi sabilillahi ba a ware wani mala'u mala'u ba kawai a shigo a hankali dai da nutsuwa dama musulmai ba sa wa wasu musulmi a nan suke ba suke ba sa hadama musulmai suna da ka'ida ba sa ci sai da bismillah ko ba sa ci sai abin da ke gaban su ba sa ketare gaban su zuwa wani gaban wani وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga anas dan malik daga manzon Allah tsira da amincin Allah ta kara tabbata gare shi ya ce man ala jariyataini dukkan wanda ya dauki nauyin yan mata biyu hatta tabluga har suka balaga yake gudanar da rayuwarsu har suka kai baligai da a yawmal qiyamati ana wa huwa ka hataini za mu zo ran dan kiyama ni da shi kamar haka yanzu na in ya tsunsa biyu wa dhamma asabi'ahu ya hada in ya tsunsa rawahu muslim ai jariyataini abin da ake nufi da jariyataini ai bintaini yan mata biyu da wannan hadisi wadan suke nuna falalar renai ya ya mata saboda renai ya maza ina fata mu fahimta renan kyamace ka ɗauki nauyinta ya fi falla sama da ɗa namiji saboda mai dama tun ita mace mai rauni to sai ta zanto marainiya kuma kaga ai rauni kan rauni kenan wahanar ala wahanar ne kenan ai wannan sannan kuma su ƴaƴa mata ɗin ko da ƴaƴanka ne rainansu yana da falala sama da na ɗa namiji ba ce ba namiji ku baka da lada kana da lada amma na ƴan mata ya fi lada kuma saboda tarbiyyar su tana da wahala tana buƙatar tsaro dan ita mace ana wakiltar ta ne a cikin dukkanin al'amura to shi ta falala su take kaga kihiyar yadda jahiliya suka mu'amalanci mata ke idza bushira ahadukum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al-qaumi من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون wanda idan an wa mutum bishara ta cewa an haifi ya mace sai ya dugunzuma ya murtuke fuska a rannan yana cikin bakin ciki da damuwa har duya yake baya san mutane su ganci dan abun kunya ya same shi a haifa masa da mace wannan ya mace da kake ganin wannan tukun da wulakantar sai musulunci ya ce to ni kuma gurin fifi ta taujare duk da idan an zo daraja an ce wa rijali alaihin na daraja amma la dan reno na ya mace ya ce na sanin dan gashi man ala jariyatayn hatta tabluga da yawmal qiyamati ana wa huwa kahatayn wa an aisha radiyallahu anha qalat dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatan laha tas'alu falam tajid indi shay'an ghayra tamratin wahida فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار an karɓo da gaya ta Allah ta kare ta gare ta ta ce dakalat alayya mar'atun wa ma'a habnatani wata mace ta shigo wurina tare da ita akwai yan mata da suke da su guda biyu lahana ta ne tasalu tana tambaya ta in taimaka mata falam tajid indi shay'an bata samu komai a wurina ba gaira tamratin wahida sai kwaye dabino daya sai kwaye dabino daya ka tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam amma an bincika ba a samu komai ba sai kwaye dabino daya fa ataituha iyaha duk da haka sai na ba ta ita in kana da kaɗan kana bayarwa alama ce ta in kana da yawa ma za ka bayar amma in ka hana kaɗan to ranar da aka samu da yawa ma ba za ka bayar ba fa ataituha iyyaha sai na bata ita faqad samadha baina ha ita ko dabinan nan biyu sai ta tsaga gida biyu ta bai wannan yan mata guda biyu wannan rabi wannan rabi walam ta'kul minha ba ta komai ba ciki thumma qamat sannan ta tashi in ji Aisha fa kharajat ta fita fa dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina tace sai annabi ya shigo mana gida kuma fa akhbartuhu sai na bashi labarin abin da ya faru fa qala sai annabi ce man ibtuliya min hadhihi al-banati bi shay'in dukkan wanda aka jarrabe shi da wani abu cikin waɗannan ƴaƴa mata fa ahsana ilaihinna kuma ya kyautata musu kunna lahu sitran min an-nar za su kasance sitrarsa daga wuta ko ƴaƴanka ne ba in dai ka kyautata musu ka lura da su yasa yana da kyau kula da ƴa mace idan kana tanta yana da kyau kar ka bari wata kar ka sangartar da ita ka ka koya mata juriya cewa yau akwai gobe babu amma kar ka yadda wata tsananin bukata na wani abu da take sha'awa tana da shi ka hana ta sai ta je saurayi ya bata daga lokacin kuma an riga an wurin da zama tarbiyyar gidan ko ta haddace qur'ani in dai saurayi zai ba ta kyauta da karba an riga an wurin da zama tarbiyyar sai kai kokari me kike so kaza a to ai kaza ta iya karfi na amma dai zan yi kokari in yi miki kaza ka lallace ta sai ka sai mata ta ga cewa duk abin da ta tashi bukata tana da uban da zai mata ba sai saurayi ya mata karya ba kai zaka koya mata wannan da kanka kai da kanka wani lokaci ka dauke ta wani wuri cikin abin da take son ta saya ku je ta nuna ba ita za ta yi cinikin ba kai za ka yi cinikin dan ka koya mata kunya ko ta nuna abin ka je ka sayo mata da kanka wanda ko na sayo miki kaza shi sa kullum tana tunanin ka sai uban ta kenan da ta san zaka share mata hawaye ba sai ta bukaci wani ɗan namiji ba to dole sai da wannan ke in dai kai mata ihsani kunna lahu sitran min an-nar muttafaqun alayhi وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتهما ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منها تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار رواه مسلم an karɓo daga Aisha ta ce da'atni miskinatun tahmilu ibnatayn laha wata miskina wanda zai ce to da suka ce mana miskina ba a cewa miskina da mace da namiji da ana cewa me miskin muka ce ana faɗa amma duk kada mutum radi'a ka'ida shine miskin kuma ba annabi ne faɗa ba Aisha ta faɗa da'atni miskinatun tahmilu tahmilu ibnatayn laha wata miskina ta zo tana dauke da ƴan mata biyu nata فأطعمتها ثلاث تمرات فأطعمتها ثلاث تمرات sai na bata ƙwayar dabino uku fa atat kullu wahidatin minhuma tamratan sai ita kuma ta baiwa kowace daga cikin su ƙwaya ɗaiɗai wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha ɗayan sai ta daga ta kai bakinta don ta ci fastat'amat habnataha sai ƴaƴanta guda biyu suka ce baba ƙara mana suka nemi ta ciyar da su wannan ɗayan fa shaqqat tamratan allati kanat turidu an takutan ta'kula bainahuma sai ta raba wannan dabinan gida biyu wanda da shi za ta ba wannan rabi ta ba wannan rabi Aisha ta ce fa ajaba ni sha'anu sai sha'anin ke burge tausayin ta da jin kanta game da ƴaƴanta fa zakartu alladhi sana'at li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin nan da sai sai na ambatawa annabi na ba shi labari fa qala sai manzo Allah ce inna Allah qad awjaba laha biha aljanna ubangiji ya wajabta mata shiga aljanna a sanadiyar wannan dabinan ɗayan na karshen guda wannan biyun na farko kuma karin falala ne cikin aljanna aw a taka hafiha min nar ko kuma a a sanadiyar dabinan nan guda da ta tsaga musu saboda rahama da jin kai an kiyanta ta daga wuta rawahu muslim wa an abi shurayh khuwaylid ibn amr al-khuzai radiyallahu anhu qala abu shurayh sunansa khuwayl khuwaylid ibn amr al-khuzai yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce Allahumma inni uharriju haqqad da'ifaini al-yatimi wal mar'a ya ubangiji lalle ni fa ina ganin laifin haƙƙin waɗannan masu rauni guda biyu wato ina ganin laifi ne mutum ya ci haƙƙin mutanen nan guda biyu masu rauni aletimi maraya wal mar'ati da mace kar ka ci haƙƙin maraya kar ka ci haƙƙin matarka manzo Allah ce ina ganin haras ne wannan akwai kunci kwarai ranar tashin kiyama ga wanda ke cin haƙƙin maraya ko na matarsa hadisun hasanun rawahu an-nasa'i bi isnadin jayyid wa ma'ana uharriju ma'anar fadin annabi da ce uharriju ai ulhiqul haraja ina riskar da laifi ga dukkan mutumin da yake tawaye haƙƙin mutanen nan guda biyu wa huwa al-ithmu biman dayya haqqahuma shine laifi ko zunubi ga dukkan mutumin da yayi tozantar da haƙƙin su wa uhadhiru min zalika tahziran baligha ina razanarwa game da hakan razanarwa mai isarwa wa asjuru anhu zajran akida ina tsawa akai tsawa abin karfafawa wa an mus'ab ibn sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu ma qala ra'a sa'adun أن له فضل على من دونه وانا حديثي أنكر أودا مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص الله قال الداغري قال يتي رأى سعد أن له فضل على من دونه سعد ابن أبي وقاص yana ganin kamar yana da wata falala akan wanda ba shi ba wato cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi sa'ad yana ganin tunda yana cikin ashabi ko na awwalun lalle ya san ya fi wadansu falala ya san da nassin qur'ani ya fi to wannan ganin falalar sai yake jinsa a jikinsa fa qala annabi da zance manzo Allah ya faɗi wannan zance dan ya ladabtar da shi yace hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum shin ana taimakon ku ne shin ana arzuta kuma in ba dan albarkacin masu raunin ku ba ai ruwa da kuke gani ana yi muku ku samu albarkacin amfanin gona da hada-hadar kasuwanci ku samu riba ai sanadiyar masu raunin cikin ku ne talakawa da kuke makautaka da su suke ji daga sauran gidanku shi yasa Allah ke ba ku da yawa dan ku zama indarran da zai je gare su su Allah yake so ya ba amma ku ne wasu ba sai ku ta hanyar ku dinga je gare su saboda su ne ake ba ku ka ji fa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi dhafaikum rawahu al-bukhari hakaza mursalan fa inna mus'ab ibn sa'id sa'ad tabi'i wa rawahu al-hafiz abu bakr al-burqani fi sahihi muttasilan an mus'ab an abihi radiyallahu anhu bukhari ya rawaito shi mursal amma abubakar al-burqani ya rawaito shi muttasil hadisi dai dai sahihi wa abi darda uwaymir radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ناجي منزان الله صلى الله عليه وسلم الله ثبت غريش نا cewa ubuguni du'afa fa inna ma tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum ubuguni du'afa ku nemo mun talakawa ku nemo mun masu rauni in san su dai irin ka taimakon su fa inna ma tunsaruna sanade ana taimakon ku a cikin fage na rayuwarku wa turzaquna ana ba ku arziki a haɓaka dukiyar ku bi zo a fa'ikum saboda su masu raunin cikin ku ga dole hadisai sun sun tabbata cikin falalan masu rauni zuwa ummata ce talakawa ne yara ne yan mata da sauransu rawahu abu daud bi isnadin jayyid abu daud ya rawaito wannan hadisi da sanadi jayyid wato dai hadisi ne karɓaɓɓe wajen malaman hadisi abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi dan mutum yana azumi na tsawo'i sai aka gayyace shi walima to ya zai yana da zafi na idan ya je ba sai ya ci abincin ba ya musu addu'a yana da zafi na kuma in ya je ya karya azuminsa babu komai a kansa na manzo Allah ce mai yin azumin nafila shi ne sarkin kansa in ya ga dama ya karasa azumin da in ya ga dama ya karya babu wani laifi a kansa ya za mu fahimci wannan gidan aljanna da ake kira wasila ga shi kuma an ce gidan aljanna bene takwas ne waye ya ce maka bene takwas ne an ce dai kofofin aljanna takwas ne amma ba wanda ya ce da kai bene takwas ne kar ka haɗa kofa da bene wannan daban daban ne Allah ya annabi ya nuna kofofi ta kullu cikin hadisin bukhari amma ba yi maganar bene ba in ya halatta na kasassu su rinka yin bara kamar makafi da guragu kasancewar mutum na kasance ba shi ke nuna ya zama talakan da ya tantance bara dukkan mutumin da baya cikin mutanen can guda uku komin na kasa saba zai bara amma duk mutumin da yake cikin guda uku kuma to zai iya yi ko da ko da lafiyayye ne na kasa ba ita ke sa mutum ya yi bara ba ai na kasa ce akwai sana'a da zai iya yi wanda wannan sana'ar ya kamata ya koya ko a koya masa gwamnatoci a wani lokacin sukan ɗan yi ƙoƙarin ware gidajen gajiyayyu da koya masa sana'o'i to amma gajiyayyun ne ko na kasa sun ba sa son wannan sana'o'i sun fi son su yawo su yi bara wannan gudun lafi amma dai na sun da na kasar kaɗan za ka iya sana'a da ta dace da wannan na kasar